عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau goma sha tara ga watan safar shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da uku ga watan agusta shekara 2026 miladiya cikin amincewa ubangiji mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talibin da ke nan gandun bai cikin garin azar a jihar bauchi inda muke darasi a wannan littafi na da'uwar dawa na allamatu bin muqayyim al-jawziya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa cikin abin da zamu karanta malam yana mana bayani yadda shi wato sako yakan sanya mai aikata shi ya dawo daga cikin kaskantattu a wajen Allah mun ji ya ambaci cewa halittu Allah ya kasa su kashe biyu ne akwai wanda suke asifla wato kaskantattu ba su da kima a wajen Allah sannan akwai kuma waɗanda suke masu daraja waɗanda suke masu kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don aka shi saƙo jawo da mutum ƙasa yake yi domin waɗanda suke da ɗaukaka ɗaukakar tasu ba ta samu ba sai a dalilin aiki da suke ta yi kenan ashe duk lokacin da mutum ya aikata saƙo maimakon ya yi ɗa'a da za ta sake ɗaga darajarsa in yi saƙo tamkar ya dawo baya ne wato an ci baya don haka matukar mutum yana ta aikatawa to yana ta ƙara ci baya ne yana ƙara ci baya kaga matsayinsa da darajarsa tana ƙara nakasa a wajen Allah subhanahu wata'ala ko da ku a zahiri ana ga an tara masa duniya baki ɗayanta amma a wajen Allah dai ba shi da kima ayyuka su ne suke ƙara wa mutum daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ya ambata mana akan cewa akwai wasu nau'o'in dawo a bayan da ake yi idan mutum ya dawo baya ta iya yiwa in ya faɗa ka kuma sai ya koma matsayinsa na da ta iya yiwa kuma shi da aka yi ƙasa a dalilin wannan saƙon kafin ya sabon tashi ya yunkuran da zai kai sama sosai sai kaga kuma wata hoɓɓasa ce babba ina ga za mu tashi nuzuluhu ila ma'asiyakum yace wa minhum daga cikin mutane man yakunu nuzuluhu ila ma'asiya akwai wanda shi saukowa ƙasan da zai yana saukowa ne zuwa ga sako wancan na farko mun je yana saukowa ne zuwa ga abin da yake halal ma'ana abin da aka halatta masa ya yi ko kar ya yi ba umarni aka masa ba don haka ba lada ne a kansa ba an ba misali mun ba misali da kamar kasuwanci ko gona ko akwai wanda rashin samun ci gabansa wajen yin ayyukan da za su ɗaukaka darajarsa ya ta'allaka ne da ya shagaltu ya gafala daga waɗancan ayyukan saboda me ya shagaltu da abubuwan da yake na halal wanda Allah ya halitta masa kamar misali kasuwanci kamar hidimar gona da makamantan irin wannan da kulawa da garke wannan ne duk yake kashe masa lokaci yadda baya iya faɗaka ya wasu abubuwa na taɗawu'i ya ƙara ƙwazo wajen ayyuka da za su ɗaga masa daraja a wajen Allah to kaga wannan shi abin da ya mubah ne amma dai kuma yayi asara ko domin lokacin da ya zo ya wuce masa bai fa'idanta da shi ba wanda yayi fa'ida wanda ya aiki ya fa'idanta da lokacin sa ai kaga ya tsere masa to shine yace wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'asiya kuma akwai daga cikin mutane wanda shi dawowa bayansa da ya yi ya dawo ne ma shi zuwa ga saƙo saƙo ne warko da shi ƙasa in masa gerotan auka bera ko dai saƙon ya zama ƙaramin saƙo ne wanda ba kaba'ira ba saga'irar zunub ko kuma ya zamanto yana daga cikin kabira manya-manyan laifuffuka da Allah ya ta'allaka horo a kansu ko abin da ya kama da haka to fa haza shi irin wannan yahtaju ila audihi ila taubatin nasuhin yana da bukata in zai koma zuwa ga ɗara Allah to yana da bukata kuma ya yi tuba ingantacciya domin wancan aikin nasa na baya ya samu a yafe masa sai kuma ya sake sabon tashi wa inabatin sadika komawa zuwa ga Allah ta gaskiya al'inaba shine a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to malam yace waqtalafan nas amma mutane sun yi sabani malamai kenan hal ya'udu ba'da tawbati ila darajatihi allati kana fiha yanzu idan mutum sako ya sa ya dawo baya kuma yanzu sai ya fadaka yayi tuba tuba ingantacciya yayi saban tashi wajen bin Allah wajen yin abubuwan da zai ƙara masa daraja a gun Allah to yanzu za a maida shi matsayinsa na da ne wanda da yake ko ba za a maida shi ba ya ce bina'an ala anna taubata tamhu akarar zambi in an yi gini cewa ai ita tuba tana shafewa gurbin laifuffuka ko ai a ta'ibu minar zambi kamar la zamba lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha to kenan idan mutum yayi at-taubatan nasuha da Allah ya ce ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat an shafe masa wataƙila ma an maida masa su kyawawa saboda ingantacciyar tubar da yayi to yanzu zai koma matsayinsa ne na da in an yi gini akan wannan ko ba zai koma ba wata ji'al wujudahu ka adamihi wannan tubar tasa ta sanya samuwar laifin da da yayi tun da yanzu ya riga ya tuba to kamar babu laifin ne faka annahu lam yakun tamkar laifin dama san ma bai yi shi ba saboda yanzu ya yi tuba ingantacciya zai koma matsayin sanada aw la ya'udu ko kuma zai koma matsayin sanada ba in an ce ba zai koma matsayin sanada ba ai in an ce zai koma matsayinsa yanda kaga an yi bina'i akan wancan abin da ya faɗa ala anna tawbata tamhu athara dhanbi ko taj'alu wujudahu ka adamihi idan kuma an ce ba zai koma matsayinsa na da ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa bina'an ala anna tawbata sun yi gini ne akan cewa to ai ita tuba ta'athiruha tasirinta fi isqatil uquba tana sarayar da cewa yanzu ba za a kama ka a maka horo ne akan wannan laifin da kai ba an shafe ma shi an yafe maka amma daraja amma matsayi allati fatat wanda da ta kubce masa fa innahu la yasilu ilaiha yanzu ba zai kai zuwa gare ta ba an warko da shi ƙasa kuma ga tsumagiya za a mara to sai ya tuba da ya tuba sai aka ce to yanzu an yafe maka babu sauran tsumagiya na yi niyya yanzu nan ci gaba da ayyuka na yi niyya yanzu waɗancan ababen da suka dawo da ni baya ba zan kuma aikatawa ba sai a ce to an yafe maka sabon tashi ai kaga ba ba matsayinsa na da ya koma ba yan sabon tashi yayi ya cimma wancan matsayi to malamai wasu suka ce haka ne kaga dai har ce biyu kenan an faɗa ƙalu masu wannan fahimta ta biyu sai suka ce wa taqriru zalika abin da yake tabbatar da cewa bawa in har aikata sako ya sa darajarsa ta faɗi a wajen Allah kuma sai ya tuba tuba ingantacciya to yanzu ta sarayar masa ukuba ne ba za a masa ba amma ba zai koma matsayinsa na da ba sai dai in ya ƙara wani aikin da ya kai shi can amma ba zai zama automatic ba yanzu inda ka bari yanzu kuma ka sake dawowa abin da ke tabbatar da wannan annahu kana musta'iddan ai a lokacin da yake yin sakon ya kasance yana shirye a kintse yake yana da dama ya shirya bishtigalihi bi da'ati shagaltuwarsa da zai yi da da'ar Allah fi zamanin ladhi asafihi a wannan lokacin da ya saba ma Allah din a cikinsa yana da dama kuma a shirye yake yayi biyayya ga Allah li su'udin akhar domin ya sake tashi darajarsa ta sake hawa wartiqa'in ya sake hawa din ma'ana ɗaya ce yana da dama a lokacin da ya saba wa Allah yana shirye kuma yana kintse kuma yana da dukkan dama ya ci gaba da ayyukansa da za su ƙara masa daraja a wajen Allah a lokacin da ya saba haka ne ko amma sai bai yi ba sai zaɓi ya sako menene abin da yake ɗaukansa za a ce yana shirye yana kintse domin ya aikata aikin ɗa'an da zai ɗaukaka masa daraja bi hamlihi a amalihi salifa saboda in ya ɗauki ayyukansa na baya ai dama ya yi ayyuka da suka sa ya yi daraja ko ba haka ba imaninsa da mutaba'atul rasul da makamantansu da yake kimsa da shi a cikin zuciya shi yasa ya yi waɗancan ayyuka na baya kuma har yake matsayin da ya kai yanzu kuma a lokacin da ya zaɓa makansa ya aikin saƙo saƙon da ya dawo da shi baya to a daidai lokacin da yake saƙon ai yana nan da damarsa ya aikata irin waɗancan ayyukan me yasa saboda abin da yasa ya aikata waɗancan ayyukan farkon na imani yana nan tare da shi mun gane bayanin to don haka sai suka sa matsayinsa ba zai koma matsayinsa ba don ya tuba sai suka kwatanta shi suka ce bi manzilati wato mana yace bi manzilati kasbir wajuli kulla yawmin bi jumlati malihi alladhi yamlikuhu sai suka sa shi a matsayin kasbu kudin da mutum yake tarawa ka je ka yi kasuwa ka jujjuya ta sai ta ƙaru kasbu kenan ka yi ƙwadago a biya ka kasbu kenan ka yi kasuwa abin nan ka yi noma ka sai da proceeds ɗinka ka samu abu kasbu kenan to sai aka kwatanta shi a matsayin kudin da mutum yake tarawa kulla yaumin a kowane wuni bi jumlati malihi alladhi yamliku yamlikuhu a bisa dukiyarsa baki ɗaya da ya mallaka yana da dukiya kaddara yana da kuɗi mu ce yana da miliyan ɗaya ko yana da miliyan biyar ko duk abin da kai niyan kwatantawa mu dai mu ce miliyan ɗaya ko kullum idan ya juya miliyan ɗayan nan juya ta da yake yi yana samun riba yanzu a kullum ribarsa tana karuwa ko matsayinsa yana karuwa ko baya karuwa wata ran sai ya kai munzalin da ribar da yake samu yake samu da miliyan ɗaya ne da shi yanzu sai ya zamanto ya mallaki miliyan goma ko miliyan ashirin ko ma ɗari ko sama da haka saboda kullum yana juya dukiyar da take hannunsa yana samun riba wa kullama tada'afa al-malu duk lokacin da uwar kuɗinsa ya rubanya tada'afa ribhu riba ma sai ta zamanto ta rubanya haka yake wanda zai juya miliyan ɗaya ribar da zai samu akasari in dai ba jifa-jifa ba aka samu wata makauniyar kasuwa ribar da zai samu ba za ta kai wanda ya juya miliyan goma ba to kaga duk lokacin da kuɗinsa yake ƙara ƙaruwa uwar kuɗin tana ƙaruwa jarin to zai zamanto ribar sama da yake samu a kullum ita ma ƙaruwa take yi kaga hauhawa yake yi ko faqad raha alayhi fi zamanil ma'asiya to sai aka kwatanta wannan kasuwar da kin yin kasuwanci tamkar sabo da mutum yake aikatawa lokacin da yake aikin da'a aikin da'a da yake yi shine imaninsa shine jari aikin da'a da yake yi shine kasuwancin ladan da yake samu a wajen Allah shine me shine ribar kuma za ta ƙara masa matsayi ne a gun Allah. To don haka faƙarwaha alaihi sai ya zamanto kenan yanzu faƙarwaha alaihi fi zama'anil ma'asiya irtifa'un wa ribhun bi jumlati amali game da dukkan ayyukansa shi bawa da yake aikatawa a kullum wanda shine kasuwarsa to faqad raha alaihi yanzu ya lalace a gare shi raha ai ba'a kamar kasu kuɗi ne ya zamanto ya lalace uwar kuɗi ne sai ta zamanto yanzu ta yi ƙasa ta lalace ai kaga biya kenan ko abaya lalacewan abu to shine yace game da dukkan ayyukansa da bawa yake kullum kyawawa kyawawa kyawawa da yake samun matsayi da lada a wajen Allah yanzu wannan ayyukan nasa sun zamanto sun tozarta sun lalace fi zamanil ma'asiya fi zamanil ma'asiya wato a lokacin da yake yin sako faqarwaha alayhi fi zamanil ma'asiya irtifa'un wa ribhun bi jumlati a'malihi wato ɗaukakar da zai samu da ribar da zai samu game da dukkan ayyukansa da yake yi a kullum to yanzu sun lalace sun tozarta fi zamanin ma'asiya a lokacin da yake sabawa Allah sai ka kaddara kamar mutumin da yake kasuwa ne yanzu sai bai kasuwancin ba kullum yana juya miliyan ɗayansa yana samun kuɗi yana samun riba riba tana karuwa jari yana karuwa kuma in jari ya karu sai riba ma ta sake karuwa a haka abin yake ko matsayinsa kuma sai ya sake karuwa a koda a wajen mutane a rika cewa a wani fi yanzu kudinsa ya kai kaza wani fi yanzu ya kai matsayi kaza in za a sai abu sai ya ci kuje wajen wannan ne yake da kudi a ajiye lakada akwai kudi a ajiye in aka je za a yi ciniki nan da nan za a daga dai an yi ciniki zai dauko ai matsayinsa ya dago a wajen mutane ko to wani sai daina kasuwar sai ya zauna kawai to ka kaddara daina kasuwan nan ko ma a ce misali ko na sai dinga zuwa ko yana almubazzaranci da su in an zo wajen biki ya dinga bazar yana takali ya dauko daloli yana watsawa shi kuma baya juya kudin kudi zai lalace ko ba zai lalace ba to kaga sai aka kwatanta kenan na ibn qayyim yana kwatanta wannan daskarewa da zai yi ya juya kudin sa zai jawo masa asara ko ba zai jawo masa asara in bai jawo masa asara ba ba zai dai samu riba ba tunda sai an juya kuɗi ake samun riba to balle a ce kuma ya yi amfani da shi wajen almubazzaranci kaga wani yana fita sannan kuma babu riba babu riba to shine kwatanta shi sai ce fa idasta anafa al'amala yanzu idan ya faru sabon aiki idan mai da'a ne kuma yanzu ya dawo yana biyayya ga Allah ya tuba taubatan nasuha ya daina sabo ya dawo yanzu yana bin Allah ko kuma ɗan kasuwa ne yanzu ya daina albubazzaranci kuma ya daina shantakewa ya dawo juya kuɗinsa ista'anafa al'amala kenan to ista'anafa su'udan min nuzul yanzu ya faru sabon hawa ne daga ƙasa inda gwargwadon yadda shantakewarsa ta kai shi gwargwadon yadda zunubinsa ya wurɗo da shi ƙasa idan ya tuba to yanzu sabon tashi ne kamar yadda mai kasuwa abin da ya rasa na baya za a ce yanzu ɗan uwansa da yake ta juya kasuwa yana ta juyawa shi kuɗinsa da jarinsa ya ƙara hauhawa shi kuma ya shekara baya kasuwa to yanzu idan ya dawo kasuwa shi kenan sai zan matsayi ɗaya da wancan balle a ce ya yi almubazzaranci da kuɗinsa kuɗin zai dawo to sai suka yi wannan kwatancan shi saka sai suka ambata cewa ai ita tuba abin da take yi tana hana a kama mutum ne a masa horo amma ba za ta maida shi matsayinsa na baya ba duk da akwai malaman da suka faɗa haka mun ji a baya ko to yace wa kana qabla zalika sa'idan min uliyin ulwi alhali kafin yayi wannan shantakewa ya fada cikin sako ya kasance sa'idan min ulwi hawa yake daga sama can matsayin da yake na sama kafin ya wurɗo ƙasa a nan yake kuma yana ci gaba da aikinsa ƙara hawa yake yi yanzu kuma sai ya daina aiki ya koma aikin saƙo sai aka wurɗo da shi ƙasa sai kuma ya tuba to kage yanzu hawan da zai aiba daga wancan gurbin bane daga ƙasar to ina a ce daga can dama yake bai tsaya ba hawa yake yi ai ka san matsayinsa ya wuce inda ake tsammani yace wa bainahuma baunun azim tsakanin waɗannan kwatancen wanda ya shantake da wanda bai shantake ba wato akwai tazara wacce take mai girma akwai tazara mai girma wato abin da ake ambatawa do a cikin wannan bayanan da yake ta yi cike da balaga na magana wato mutumin da yake aiki imaninsa yasa yake aiki da fatan samun lada a wajen Allah yana aikin yana aikin matsayinsa karuwa yake a gun Allah yana ƙara aiki a kullum kullum farar safiya har dare aiki yake ƙarawa ayyukan kirki su aka san shi a ciki yana ta dagewa wajen yi karatun ƙur'ani ne na filfili ne ziyara ne a faɗan gaskiya ne nesantan majalisai da ake cece ku ce ya dinga zama yana azkar ko yana lazimtar majalisai na ilimi da makamantan ayyuka na kirki da'a a mahaifa da sauransu kaga kullum aikin da ya ta yi darajarsa tana karuwa ko to yanzu kuma sai ya koma sai ya shantake kaddara ma daina aikin yayi sai a kaddara shi da mutumin da ya tafi zuwa ga mubah yanzu aikin ba aikin sako yi ba amma ya daina waɗancan ayyukan saboda gonarsa ko kasuwarsa ta shigaltar da shi duk waɗancan ayyuka na kirkin da yake yana yi zai samu ladan da da yake yi na awa ɗaya ko awa biyu da yana takara yanzu kuma yayi a gona zai samu ladan dan yana je ya je gona yana gyara shukarsa da noma da sauransu ba zai san lada ba to kaga ai yayi asaran wancan to balle a ce mutum sako ya aikata maimakon waɗancan ayyukan kirkin da yake sai ya juya kuma yana aikata ayyukan sako wanda zunubi ake rubuta masa ana jiran a masa ukuba a masa horo a dalilin a dalilin aikata su to yanzu sai ya faɗaka sai ya tuba tuba ingantacciya to shine suke cewa ai ba zai koma matsayinsa na farko ba me yasa saboda ɗan uwansa misali wanda shi bai fasa waɗancan ayyukan ba tare da shi suke yin duk waɗannan ayyukan kirkin shi bai fasa ba ladansa yana ci gaba da samuwa ko ba ya samuwa ladansa yana ci gaba da samuwa gabe yake yi ko ba gabe yake yi ba gabe yake yi darajarsa ta ƙara ɗaukaka a wajen Allah yanzu shi kuma yana nan a shantake a baya don ba abin da ya ƙaru masa duk tsawon zamanin da ya ba abin da ya ƙaru masa ta wannan janibin ko da yana wasu ayyukan kirkin wannan da ya saba yi dai wanda yake ƙara masa daraja ya yi asararsu to yanzu sai ya tuba kuma sai ya sabon tashi sai ya dawo shi ma sai ya samu dan uwansa sai aka ci gaba kamar yadda ake ada yanzu shi wancan ya tara abin da wannan bai tara ba haka ne ko ya samu wani matsayi a wajen Allah wanda shi wannan din bai samu ba kaga bai koma matsayinsa na farko ba dan inda ya ci gaba da aikin da shi ma matsayinsa kullum karuwa yake yi amma yanzu sai ya daskare ayyukan ba sa karuwa ko da a ce an yafe masa zunubin da ya aikata to yanzu zai sabon tashi mun gane bayanin to anan zunubi ya sabbaba masa dawowa baya ko bai sabbaba masa ba ya sabbaba masa zama cikin kaskantattu ko bai sabbaba masa ba ya sabbaba masa wallahi musta'an kalu sai suka ce wa mithlu zalika kwatancan wannan mithlu rajulaini kamar mutum biyu ne yartaqiyani fi sullamaini da suke hawa kayan kuranga guda biyu tsani ko kuranga ko kowane irin tsani in lifti ne ma lifta in wata eba sullamun ne to sai suka hau kan tsani su biyu suna hawa la nihayata lahuma kuma tsanan nan bashi da iyaka ku yi ta hawa kawai babu iyaka kar a fasa suna ta kokari wa kuma sawa'un kuma daidai wa daida suke kunnan doki tafiya suke yi ba wanda ya wuce wani suna ta hawa suna ta hawa fa nazala ahaduhuma ila asfal ɗayan su kuma sai wu sai dawo kasa liftarsa sai ta dawo da shi kasa tik sai ji shi a kasa ko kuranga ta je hoshi ya tashi ya sake jingina kuranga aka sake jingina masa sai ya fara tashi thumma sta'anafa su'uda sannan kuma sai ya fara hawa sabon farawa fa'innan ladhi lam yanzu wannan wanda bai sauko ɗin ba shi ci gaba da hawa yake yi ya alu alaihi wala budda sai ya zama sama da shi ba makawa haka lamarin yake ko tun da daɗin ma ba wanda ya wuce wani kowa na ƙoƙarin ba wanda ya wuce wani to wannan kuma sai ya dawo ƙasa kuf shi kuma wancan yana can inda yake ci gaba da aiki kuma yake wannan shi kuma sai ya fara sabon tashi to zai zama daidai da shi dama ba wanda ya wuce wani a cikinsu kowa yana son wuce ɗan uwansa amma ya gagara kuma yanzu wannan sai ya samu dama shi wannan ya wado ƙasa tik sai ya sake saman tashi ai ba za su zama ɗaya ba to haka sako yake jeho da mutum ƙasa yake ko mutum an yafe masa in yayi tabbutin nusuha ya fara sabon tashi to ba zai koma matsayinsa na baya ba a kaulin waɗannan malamai yace wa hakama shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim al-harrani rahimahullah babban malamin nan dai da muka sani malamin ibn al-qayyim al-jawziyya shi inji ibn al-qayyim yace sai ya hukunta baina ta'ifataini a tsakanin wannan bangarorin biyu na ra'ayoyin malamai wasu malaman suna cewa zai koma matsayinsa wasu malamai suna cewa ba zai koma matsayinsa ba ko ya yi taubatin nasuha sai dai sabon tashi to shi shekul islam sai ya ce wato sai hukunci ya ce hukuman makabula wani hukunci wanda yake karɓaɓɓe fakala sai ya ce atta haƙiƙu abin da yake tabbatacce tantance wannan batu anna min at-ta'ibin man ya'udu ila arfa'a min darajatihi akwai wanda yake komawa sama da matsayin sama na baya idan mutum ya tuba akwai wanda ya aikata laifi kuma sai ya iyo ƙasa amma tuban nasa yanzu sai ya kai shi matsayin da ya wuce nasa na baya shekul islam ya ce akwai waɗannan wannan ba ɓoye ba ne duk wanda ya duba cikin nassosin alkur'ani da siratun nabawiyya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai akwai wanda suka aikata laifuka amma saboda tuba ingantacciya kuma sai Allah subhanahu wataala yanzu sai yabo a kansu da kuma bai saukar da yabo a kansu ba kaman wa kaman ka barakallahu fikum kaman ka ibn malik ka ibn malik na ansari da sauran yan uwansa su su uku kaga suna da daraja a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kima da daraja amma sai suka ki zuwa yakin tabuka laifi suka yi ko ba laifi ba alhali annabi ya ce kowa ya fita kuma suna da damun fita suka ki ba kuma dan nifaka ba Allah ta'ala ya subjectin din su to trial aka sa su jarabawa jarabawa mai tsanani kwana hamsin da uku suka ɗanɗana kuɗa su a madina saboda aka kikkuda su kwata-kwata magana ma ka ce kira musu sai mutum iya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wallahi ba mai ansa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai yanke hukunci a kansu ba mu ba za mu ce komai ba dan haka kowa kada kula su a kyale su yanzu su a waiting trial ne bayan kusan wata biyu kaɗan ne babu sai Allah subhanahu wataala ya hukunci a kansu kuma sai Allah ya ce wa laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina har inda kuma ya addafi a ayar gaba ce wa ala salatati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba thumma taba alaihim liyatubu Allah ya ce ya karɓi tubar su ya musu alƙawarin aljanna kuma har yayi misali da su wajen kiran mu'mine baki daya yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda suka imani ku tuba zuwa ga Allah ku kiyayi dokar Allah ku zan cikin masu faɗan gaskiya irin su Ka'ab ibn Malik sun faɗi gaskiya kuma gaskiya ta biya kaga yanzu tubar da suka yi ai ta kai su matsayin da yafi nasu na baya da aya ta sauka Allah ya ce yayi tuba akan su amma yanzu garanti gashi mu muna karantawa cikin suratu suratu tauba Allah ya tuba akan su to shin shaykhul islam wala Allah la'akari da irin wannan nasosi wallahu a'lam yace akwai wanda yake komawa wato yace anna min at-ta'ibina man ya'udu ila arfa'a min darajatihi cikin masu tuba akwai wanda zai koma sama da matsayinsa na baya wa minhum man ya'udu ila mithli darajatihi a cikin su kuma akwai wanda yake komawa kwatankwacin matsayinsa in yayi tuba ingantacciya to za a mai da shi matsayinsa na baya a wajen Allah wa minhum man la yasulu ila darajatihi a cikin su masu tuba akwai wanda shi kuma baya kaiwa zuwa ga matsayinsa na baya ya samu demotion sai dai yanzu ya saban tashi da saban nema Allah ka tsare mu daga laifi Kuntu Ibn al-Qayyim ya kawo maganar malamansa kuma ya yarda da ita amma shi ma sai ya kawo wani rariya akai yace wa hadha bi hasabi quwwati tawbati wa kamalihi wannan yana kasancewa ne gwargwadon ƙarfin tubar da bawa ne wa kamalihi da kuma cikar tubar tasa ƙarfin tubar a zuciya da kuma cikar tubar an cika dukkan sharuɗa da ƙarfin nadamar da bawa ya yi da komawa zuwa ga Allah da ya yi akwai wanda idan ya aikata laifi to idan har Allah ya nufe shi da tuba ya nadama to sai wata irin nadamar da za ta sosa masa zuciya kwata-kwata ma sai ka gan shi ya koma zuwa ga Allah gani yake ma har yanzu shi ba yafe masa ba aikinsa kuma sai ya zamanto ya yi ninkin ba ninkin irin yadda ya saba kafin ya wancan laifin kuma ya dawwama akan haka kuma kullun karawa yake yi saboda yana ga cewa shi kamar ba a yafe masa ba to kaga wannan sai a ga a zahiri yana da ƙarfin tuba da inaba zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine ibn al-qayyim yake cewa wannan ya danganta wato da ƙarfin tubar bawa da kuma cikatta kamalatta wama ahada fathul ma'siyatu lil abdi kuma yana komawa zuwa ga abinda aikata saƙon nan ya sabbaba ga shi wannan bawa da ya saba kamar misali kwatancen da ne akwai wanda da yana bin Allah yana yin abubuwansa maskata'a kuma ya samu matsayi a wajen Allah gurgudan aikin da yake yi yanzu da ya aikata wani sako tuba da ya yi tuba ingantacciya da nadamar da ya yi sai ta sabbaba faruwar wasu abubuwa tattare da shi na biyayya ga Allah da kankan da kai da ƙala sallamawa da dagewa sama da ma yadda yake yi a baya to shine ibnu qayyim ya ta'allaka irin wancan matsayi yana kasancewa ga abin da ita tubar ta sabbaba wato sakon ya sabbaba ga bawa to shine yace wa ma ahadathat kul ma'siyatu lil abdi da abinda kuma aikata wannan saban ya farar mashi bawan ya fara yi mina zulli na kankan da kai da yi ga Allah wal khudu'i da kankan da kai duk ma'anar su daya rusunawa ga Allah subhanahu wata'ala wal inaba da karfin yadda ya koma zuwa ga Allah wal hazari da yadda yake taka tsantsan yanzu ga dukkan laifuffuka ba ma wanda ya aikatan ba wal khawfi min Allah da tsananin tsoro yanzu da ya shiga zuciyarsa game da ubangijinsa walbuka'i min khashiyatillah da tsananin kuka da yake saboda tsoron Allah akan abin da ya aikata na laifi ko kuma yana tunanin makomarsa hakan dai ya faru ne a dalilin wancan sakon da yayi da kuma tubar da ya biyo baya to malam yace faqad taqwa hadhihi al-umur irin wa'annan al'amura za su karfafa azamar mutum za su karfafa tubarsa za su karfafa niyyarsa hatta ya'uda ta'ibu ila arfa'i min darajatihi har sai kaga shi wannan da ya tuba ya koma matsayin da yake maɗaukaki a kan nasa na baya haka an fahimci batun ko saboda yanzu yawan kuka da yake yi da fargaba da komawa ga Allah da tsoro da yake ji wancan abin da ya aikata fa shi kan watakila karfa ko ya lalace ya zama dan wuta du ya tuba ya inganta tuba da sharuɗanta yanzu kuma ya dage wajen ayyuka na kirki yana ta yinsu na wafil cikin dare yana yi yana kuka yana roƙon ubangijinsa kuka kuma wanda yake saduqun yana al'amura irin wanda Allah ta'ala yake so a cikin rayuwarsa to sai kaga yanzu ya koma matsayinsa da ya wuce na baya me ya sababa masa laifin da yayi ne da kuma tubar da yayi yanzu ya tuba sai kuma ya koma matsayin da ya wuce na baya ma a wajen Allah wa yasiru ba'da al-maut ba'da at-taubati khairan minhu qabla al-khati'a yanzu sai ya zamanto ya san ba'da taubati bayan wannan tubar tasa khairan minhu qabla al-khati'a a matsayin da yake mafi alheri gare shi kafin ma ya aikata wancan laifin fa hadha to ba da yace irin wannan qad takunu al-khati'atu fi haqqihi rahma shi kuskuren da ya aikata ma a haƙƙinsa ta zamanto masa me ta zamanto masa rahama domin laifin da ya aikata din ne Allah ya nufaci shi wannan laifin ya zamanto sababinsa na tuba an samu haka da yawa a cikin magabata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake su ba za a buga misalin su ba domin intikali ne daga wata duniya zuwa wata duniya eh sun fito ne daga kafirci zuwa ga musulunci kaga dama kafirci adulme yake cikin laifi ko fa innaha domin shi wannan kuskuren da ya aikata na laifin har da ya sabbaba masa tuba tuban da ta kai shi irin wannan matsayin da da baya kansa ma nafat an huda al'ujubi yanzu ta kore masa jinya ta jiji da kai wani za ga yana jiji da kai amma dalilin laifi da ya kuma da tuba da ya zuwa ga Allah yansa ya ga kuma ya dawo babu ji da kai an kauda masa wannan mummunan curutar wannan jinyar da take nakasa darajar bawa a wajen Allah wa khallasathu min thiqatihi bi nafsihi ta salubar da shi ta tsarkake shi min thiqatihi bi nafsihi yadda yake ji da kansa wato ya dogara da kansa shi yana ji da kansa komai shi zai isar ma kansa yana ganin haka to za dalilin sakon da ya aikata da kuma tubar da ta biyo baya da dagewar da yayi wannan ya kai shi matsayin da yanzu ya cire masa wannan muggan ɗabi'un yana daga cikin amradul qulub jinyayyuka na zuciya yanzu sai ya masa magani min thiqati bi nafsi wa idlalihi bi a'malihi da kuma yanga da yake yi yanga da yake yi da ayyukansa da ya aikata wala Allah yana bin Allah kuma yanzu sai yake ganin cewa ai shi fa ya kai wani matsayi to da ya aikata wani laifi kuma sai yanzu ya dawo ya tuba tuba ingantacciya ya dawo yana bin Allah subhanahu wataala sama da yadda yake a baya har ma ya zamanto wannan tubar ta sabbaba masa cire masa jiji da kai baya ganin kansa a matsayin komai at-tadallul shine yanka a Fatima ma hadha tadalluli kamar yadda abin nan imrul kansu yake faɗa ko at-tadallul yanga ke wa wada'at khadda bara'atihi wa dhullihi wa inkisarihi ala atabati babi sayyidihi wa maulahu wa wada'at khadda bara'atihi sai kuma ta aza masa kwibi na kankan da kansa bara'a faskantar da kai wa dhullihi shi ma kaskantar da kai wanki sarihi shi ma kaskantar da kai wato mutum ya zama to shi ba komai ba kamar wanda aka kakkarya shi aka gutsatsira shi ya zama ba komai ba wato dai ana nufi wannan tubar sai ta sanya masa kaskantar da kai ya kaskantar da kansa ala atbati babi sayyidihi wa maulahu a bakin kofa atabatul bab shine frame din da yake jikin kofa bakin doron kofa abinda ake sa kofa a jikinsa to yanzu an wannan tubar tasa ta sanya shi a bakin kofa na shugabansa kuma majibincinsa waye shugabansa majibincinsa Allah kenan ake nufi shine sayyiduhu din wa maulahu yanzu ya koma wajen Allah ya zube yana ta kuka yana roƙon Allah yafiya yana ta ayyukan kirki irin wanda Allah ta'ala ya yarda da su ya kau da duk wasu abubuwa da ke zuciyarsa na jiji da kai da bankama da wani wane ne da sauransu yanzu ya rasuna me ya sabbaba masa tuban nan wannan tubar da bai yi wancan sakon ba da bai same ta ba to kaga shine ake nufi sai ta zama masa alheri ko wa arwafatu qadarahu wannan tubar yanzu ta nuna masa matsayinsa ƙaddaru ke ta nuna masa matsayinsa ya gane matsayinsa shi ba kowa bane a wajen Allah shi ba kowa bane cikin ikon Allah shi bawa ne kawai wa ashhadathu faqrahu ta shaida masa ma irin buƙatar da yake da ita wa baruratahu da yadda yake da tsananin buƙata ila hibbi sayyidi wa maulahu lahu zuwa ga tsaron da shugabansa kuma majibincinsa Allah zai yi masa ya san cewa in har ya koma ma Allah ba tare da Allah ya karɓi tubarsa ba ya lalace to shi saka duk ya kai wannan matsayi na rusunawa da kankan da kai da kuka da ɗaukan kansa ba komai ba da dagewa wajen ayyukan da Allah yake so kaga sai tubar ta zamanto masa alheri wa ila afwahi anhu wa maghfiratihi lahu kuma yana da tsananin bukata ya nuna tsananin bukata zuwa ga yafiyar Allah da zai masa da kuma gafara da zai masa wa akhrajat min qalbihi sawlata ta'a wannan tubar sai ta fitar da wani banga banga da zai iya ji na kin yin da'a ga Allah domin asalin as-saula yana nufi alqahru ne tankwasawa wato yadda yake tankwasa zuciyarsa ya kibin abin da Allah ya ce to yanzu an kauda masa wannan a zuciyarsa yanzu ya rusuna ya mika wuya wa kasarat anfahu ta karya masa hancinsa an ya shimaha yadda ba zai daga hancin ba in an ce shamaha an fahu wato ya daga hanci rafa'a an fahu ila sama'i takabburan shi ne shamaha an fahu ke ana nufi ai hausawa ma suna faɗa wannan ko yana tafiya yana ta daga karan hanci me bai haushe yake nufi in ya faɗa haka yana tafiya yana jiji da kai yana girman kai yana nuna isa ko da ku bai daga karan hancin sama ba to shine nan ake nuna duk wani ji da kai da wata isa wannan tubar sai ta sabbaba masa karya lagon wannan abu au ya takabbara biha yadda ba zai girman kai da ita ba au yara nafsahu biha khairan min ghairi ko kuma ya rika ganin kansa shi ya fi waninsa daraja yanzu tubar sai ta karya masa wannan wa auka fathu bayna yaday rabbih tubar sai ta tsaishe shi gaba ga ubangijinsa mawqifal khata'in al-mudhnibin matsayi irin na mai kuskure wanda ya aikata laifi mutumin da aka kawo shi duk darajarsa yanzu duk girman mutum duk darajarsa duk komai sai aka kama shi a laifi red handed mutane suka kamo shi red handed wallahi sai ga yaro suna sai kamar ji tausayin sai ga shi kamar ba kowa ba yanzu yaro suna dan duk mai laifin da aka kama shi red handed yana tsaye a gaban waɗanda suka kama shi gaban hukunci to zaka ga yaro suna to yanzu shi tuba ta sanya shi yanzu ya rusuna ba kowace tuba take sa mutum ya hakan ba fa wato ibn al-qayyim ka duba yadda yake jera wadansu irin dabi'u wai yana so maganar da malamin nasa ne ya faɗa baya son musa wa malamin sa to amma sai ki kawo wasu ka'idoji masu wahala wasu ka'idoji sa'aba kafin a ce mutum ya koma a dalilin sako da ya tuba kuma dalilin tuba ya koma matsayinsa na baya to sai wannan tubar tasa ta cika waɗannan sharuɗa shi ne zai iya komawa sama da matsayinsa na baya kaga dai bai musu abin da maluminsa ya faɗa ba amma ya faɗi waɗansu abubuwa masu wahala to sai mutum idan ya yi tuba tubar da ta sanya masa irin waɗannan abubuwa to shi ne zai iya komawa matsayi sama da na baya wa kasarar an fahu أن يشمخ أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين نا كسر وأسي وان دي دوك الدكانس بين يدي ربه قبل أمانجي يا دوك الدكان مستحيا منه ينمي كن الأمانجي خائفا ينمي صورا أزاب السكامس وجلا كما ينمي كركتا تكن فرقبا محتكرا لطاعته ينمي كسكن تدبيا يديك مع الله yanzu wannan babban laifi ne ya aikata yanzu sallan nan ta sai take ne za ta kubutar da shi in aka ɗora wannan laifin a kayan salloli ai zai irin jaye su yau shi ko kaza da kaza ko da laifin ba wani babba ba ne amma tubar da ya yi ta kai shi irin wannan matsayi musta'ziman li ma'asiyati shine yace muhtakiran li ta'atihi yana kankantar da da'at da yake ma Allah musta'zaman li ma'asiyatihi yana kuma girmama sakon da ya aikata kasan duk lokacin da mutum ya akasa waɗannan biyu to ya halaka sababin halaka ne in ka akasa nan da aka ce muhtakiran li da'ati musta'ziman li ma'asiyatihi yana kaskantar da biyayyar da yake yi yana kuma girmama laifukansa to wannan shine zai wa mutum kaibi wajen ƙara bin Allah da ƙara tuba da yin abin da Allah yake so amma lokacin da aka akasa su aka canja musu position misali sai ya zama to محتكرا لمعصيته مستعظما لطاعته yana kaskantar da laifuffukan da yake baya ganin su manya sai ga ata dan yayi kaza yau ai akwai masu kaza da kaza ma a duniya kasan nan irin yadda ake a garin nan masu kaza ne kaza ma oh kaji abin da wani da su wani da su labarin da ake wani da wani Allah raba ma duniyar nan lafiya shi sai ga laifin da yake ba komai bane kuma musta'ziman li ta'atihi biyayyar da yake ma Allah sai da girmama ta yana ganin da ai tahajjud din nan ka duba dai sallolin nan da aka dinga yi wallahi dude ne akai na gaji ma amma ban fasa ba to me ne mutum zai a duniyar nan in ba wannan din ba kaga yana bankama ko yana riya yana nuna girman ayyukansa ayyukan alkhairi da yake ya kirga kaza ya kirga kaza ya kirga kaza ya kirga kaza ya kirga kaza yana ganin cewa ai waɗannan sun kai wani matsayi to irin wannan abun yana nakasa wa mutum matsayi a wajen Allah Allah ka tsare mu to shi ya kasance yana kaskantar da da'ar da yake yi ne yana ganin ai ga masu aiki can masu aiki fa sun wuce kuma a yanzu ma waɗannan aikin da su da suke oh mu an bar mu a baya kullun gane yake kowa ya fi shi sannan laifukan da yake aikatawa kuma in ya zo na ya tuna ya tuna yake oh yanzu ni ya zan gida kaza da kaza din nan kad arwafa nafsahu bin naqsi wa dhammi ya sanar da kansa tawayar da yake da ita kuma ya zargi kansa akan wannan tawayar wa rabbuhu mutafarridun bil kamali wal hamdi wal wafa alhali ubangijinsa kuma shine wanda ya kadaita da kamala shine wanda ya kadaita ya cancanci yabo da godiya kuma Allah subhanahu wataala shine babban mai cika alƙawarin da yayi kamar kila ibn qayyim ya ce kamar yadda wasu kana fama suka ce ista'athar Allah bil wafa'i wa bil hamdi wa wallal malamatu rajula Allah subhanahu wa ta'ala ista'athara ya keɓanta bil wafa'i da cika alƙawari ba wanda ya kai Allah cika alƙawari ko inna Allah la yukhlifu al mi'ad wa man asdaqu min Allah qila Allah ba wanda ya kai cika alƙawari wa bil hamdi kuma Allah ya keɓanta da yabo da godiya nasa ne an ce alhamdulillah ai athana'ul hasan duk yabo mai kyawu na Allah ne wa wallal malamatu rajula amma zargi ya jibinci mutum ne mutum shine zargi ya jibinta amma ba Allah ba Allah ba abin zargi sai dai abin yabo amma mutum shine yake da abin zargi gwargwadon laifin mutum gwargwadon sakacinsa gwargwadon zargin da yake kansa a shari'a da wajen Allah fa ayyu ni'matin wasalat min Allah ilayhi istaktharaha ala nafsihi to ba wanda yake wannan matsayin sai ya zamanto dukkan wata ni'ima da ta sadu zuwa gare shi daga wajen Allah istaktharaha ala nafsihi sai ga girmanta ga kansa yace oh yanzu duk sakon nan da nake amma kaga abin da Allah yake bani ce duk sabon nan da nake duk sakacin nan nawa babu sallar dare babu kaza babu kaza amma kuma kullum Allah ka ga yadda Allah ya ban lafiya anya wannan lafiyar da Allah ya bani bana sallar dare ban ga abin da bai dace ba sai da ya ƙara kaimi ce bana bana yi amfani da ita kafin Allah ya kwace ta duk ni'imar da Allah ta'ala ya bashi sai dinga ganin ni'imar kamar ta fuki aikin da yake is not commensurate dama ba za a taɓa samu ba har abada a ce aikin da kake ya daidaita da abin da Allah subhanahu wataala ya baka a'a Allah yana baka ni'ima ne aikin ma da kake a cikin ni'imar Allah kake ko ba ka ba yanzu idan ka zauna yunwa ta ishe ka ta ishe ka ta ma ka tutu ga kishirwa bakin ka ya bushe kana haki zaka iya tashi ke wani ayyukan ibada sosai yadda ake so ai mutum ba zai iya ba ko sai dai dinga faduwa kawai magashiyan sai dai dinga faduwa sahabban annabi suna son yin sallah amma sallah abin nan bai sunanta yunwa sai dinga ka da su mutum ya dage ya tashi yana kokarin yin sallah yunwa wuf sai ta jefar da shi kasa ba koma idan ya zo in ji sahabbai in ji abu hurairar ta ce sai ya rika cewa a waɗannan watakila Allah sarki farfaɗiya ne da shi ya ce ba wata farfaɗiya tare da shi ma huwa illal ju'a yunwa ce kawai to kaga ashe mutum yana budun buduma ne a cikin ni'imar Allah in ka bauta ma Allah ma a cikin ni'imarsa ka bauta mar don haka bautar taka bata biya ni'imar tasa bata isa biya ba to don haka shi mai irin wannan sifa da ya irin wannan tuba har ta kai shi wannan matsayi ya wuce yadda yake a da to fa ayyu ni'matin wasalat min Allah ilayhi istaktharaha ala nafsihi duk wata ni'ima da ta sadu da shi daga Allah sai ya ga yawanta kamar tafi karfansa wara'a nafsahu dunaha sai ga ai shi bai kai matsayin ta ba bai kai matsayin wannan ni'imar Allah ya masa ba walam yaraha ahla laha baya ganin ai wannan ni'imar ta dace da shi baya ganin kansa ya dace da ni'imar saboda wani aiki nayi da har Allah zai mun kaza to kaga wannan zai san cewa mujarradin ni'ima ce ta Allah mujarradin ni'ima ne ta Allah wa ayyu niqimatin aw baliyatin wasalat ilayhi duk wata azaba kuma ko wata jarabawa na musiba da ta sadu zuwa gare shi kaga ladabin magana ko nan bai ce min Allah ba saboda ba a san jingina abin da ba shi da daɗi ga Allah duk da cewa dai daga Allah ne kaga ibn al-qayyim ya bu irin yadda magabata suke dama haka suke yi eh wal khairu kulluhu ilayka wa sharru laysa ilayk haka manzo Allah ya faɗa shi yasa annabi Ibrahim duk yana jejjera abubuwa allazi yut'imuni wa yaski wa idza maraitu kaga nan kuma bai jingina wa Allah ba to sai ce wa ayyu niqmatin aw baliyatin wasalat ilayhi duk wata azaba ko wata jarabawa da ta sadu zuwa gare shi ra'a nafsahu ahlan laha sai ga eh dama ya cancance ta wannan azabar da Allah ya masa wannan jinyar da Allah ya saka masa eh ya cancance ta saboda sabon da yake wannan azabar da aka sa masa a kasuwa sai ce laifin da nake yi ne laifukan da nake yi ne Allah ya jarabe ni sai faɗa haka wannan abin da ya same shi na kaza da kaza sai ce laifukan da yake yi ne ya cancance ta kaga wannan zai yi kansa istiqama insha Allah za ga ya daidaita ahlan lahali ma huwa akbara minha kai shi ya dace ta same shi ga wadda ta fi ta girma ba wa ra'a maulahu kad ahsana ilai sai ga ai ubangiji ma ya kyautata mu da abun ya tsaya iya haka ai Allah ma ya kyautata mu yanzu irin karerayin da bawa yake yi daga farar safiya har zuwa faduwar ta har zuwa faduwar rana karerayi kawai da mutum zai da shaidar zur da kage da gulma da abubuwa nau'i nau'i wanda baki kadai yake da ashariya baki kawai ya isa ya dulmiya shi a wuta to kaga mutum idan yayi daga wannan daga farar safiya iya abin da ya dinga yake nan banda ma na sauran gabbai har aka je magariba sai da aka je magariba zai tsallaka hanya sai dan boxer ya taho dama ka san su kada Allah ya hada ka da su akan hanya inda za ka ketara a ce ba sa kusa sai dan boksa ya doke shi kuf sai karye ko kuma ya faffasa bakunansa to yanzu kuma zai tunanin cewa abubuwan da ya tayi a majalisar nan tasa da ya zauna karerayin da ya tayi su suka jawo masa wannan ba ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ba zai iya tunanin cewa waɗannan musibar ta same shi a dalilin laifukansa bane watakila ballantana ya riƙi izina ya koma zuwa ga Allah ya tuba to shi irin wannan bawa wanda har in ya yi saƙo ya tuba kuma yake komawa matsayin da ya wuce nasa na baya sai yana da irin wannan siffa zai ga duk abin da ya same shi ma na musiba ko jarabawa to shi ya cancance ta ya cancanci sama da ita ma wa ra'a maulahu kad ahsana ilayhi sai riga ganin kai ai Allah ma ya kyautata masa id lam yu'aqibahu ala qadar jurmihi yadda Allah bai masa uquba bai masa horo ala qadar jurmihi a bisa gwargwadon laifinsa ba wala shaɗarhi kai bai masa ma azaba ko da rabin laifin da ya aikata ba wala adina juz'in minhu kai bai masa azaba ko da mafi karam kankantan fraction na laifinsa ba ai haka Allah ya faɗa da ba ma asabakum min musibatin fa sai ce walau ya'khudhu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah zai kama mutane da abin da suke na laifi da ba wanda zai rage kowa an kashe shi yi wani zai kinkimo abinda zai kashe zure su ma su ba su aikata ba shi da aka kashe shi a dalilin laifin da ya yi sai a biyo waɗansu ma cikin zura a karkashe su ma don ya bar musu gado ya bar musu gadon azaba wani idan ya yi guda ɗaya ya isa a kashe garinsu to inda tit for tat Allah yake mana a laifukan da muke Allah ya ce da wallahi ba wanda za a rage to kaga wanda ya kai irin wannan mansila shine yake da irin wannan sikofi za a ga kamar da wuya amma wallahi bawa yana iya kai su yana iya koyawa wannan matsayi ai ba komai bane tarbiya ce da zaka bawa kanka tarbiya ruhiyya tarbiya akhlaqiyya ka ba wa kanka tarbiyya a zuciya ka ba wa kanka tarbiyya a wajen aiki din wannan zuciya wannan zuciya Allah ka kyautata mu da ita shi yasa manzon Allah ce idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu in ta yi kyau jiki ya gyaru in ku ta lalace to jiki ya ɓaci gwargwadon kyawun zuciya gwargwadon irtiƙa'in da mutum zai yi ila a'lal marati muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kyautata mana zukatanmu Allah ya kyautata mana gabanmu da ayyukanmu abinda shaitan yake rinjayar mu muke aikatawa na laifi ubangiji Allah ta'ala ka mana tsari da shi ka samu fi ƙarfi wanda muke yi mai kyau ubangiji ka ta ingiza mu akan wannan janibi ka ƙara kyautata ma wato wato azamar mu ka ƙara kyautata azamar mu wajen yin abubuwan da ta yarda da su abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana karancin karatu ne muna roƙon Allah ta'ala ya arzuta mu da fahimta wacce take mai kyau wacce kuma take ta dade akwai dan uwan malam Abdullahi Ahmad bai da lafiya an sallame shi asibiti amma dai har yanzu yana fama a gida gobe ma za su sake tafiya asibiti ko jibi ne za su sake yin wani gwaje-gwaje a rufarin kansu na roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya sa ta zama kafara a gare shi da dukkan yan uwa da ba su lafiya gida da asibiti Allah ubangiji ya yi ma kowa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم